بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da 29 ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara 1434 daidai da goma ga watan februari shekara ta 2013 wannan shine kasar na 69 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyat al-harrani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda muka faɗi a baya ba ɗaya ba biyu ba cewar an rubuto ibn taymiya ne daga garin hama ana tambayar shi ala gafarta malam ma'anar ayoyi da hadisai da ke bayanin sunaye da siffofin Allah wace fassara ce daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suka yi waɗannan ayoyi da hadisai menene malamai suka yi maganganu akan waɗannan ainihin irin ayoyi da hadisai idan ba manta ba malam yana kwararo mana maganganun malamai a inda har ya cike da ainihin magana Sidi Abdul Qadir Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan da ya cike da ainihin waɗannan maganganu na sai da abdulkadir sai kuma ya fara kawo ƙa'idojin da malamai suka gudanu domin fassara waɗannan ayoyi ɗin da kuma waɗannan hadisai ɗin a inda idan ba manta ba har muka je kawo maganganun al'imamu ibnu abdulbarri tafiya ta tafiya kuma har ya fara ɗaukowa daga al'imamul bai haƙi to kawo maganganu daga al-Imam al-Baihaqi da waɗanda za su biyo bayan shi ina son ku sani wani salo ne Ibn Taymiyyah ya dauka cewar hatta daga cikin malaman da ake ganin cewa aqidar ash'ariyanci ta zuba gare su amma su kansu sun yarda a gudanu a bisa ka'idoji na tabbatar da cewa dukkanin abin da ya zo na siffa Allah a bashi gudana a yadda yake to amma inda bambancin yake da su da sauran ahli sunna shine wajen tafsiri idan aka zo fayyace irin wannan aqidar daga nan ne ake samun irin su baihaqi irin su ibnu hajar irin su baji irin su ibnu al-arabi irin su halimi irin su khattabi anan ne ake ganin faduwar su ba don komai ba sai dan sun darsa su da waɗannan munanan aqidu na'am muka ce munanan aqidu kuma muka ce aqidu na bid'a wanda al-Imam al-Ash'ari ya ainihin kawo su Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to dan karka zama a cikin duhu dangane da al-Imam al-Ash'ari tarihin shi aqidun shi da'awar shi da kuma irin yadda yake gudanar da al'amuran shi sai nake ganin za mu ɗan yi tsokaci wanda za mu koma baya kaɗan akan wannan karatun inda jiya muka yi da tarihin al'imamul ash'ari nan ya kawo wanda dama an ba ku manta ba karatun mu ya kai har zuwa shafi na ɗari hudu da sittin da takwas amma insha Allah ta'ala dama mun ce za mu ɗauko karatun ne daga shafi na ɗari hudu da sittin da bakwai to sakamakon wannan karatu na tarihin ash'ari da muke so mu yi a yau wanda a jiya na takaita muku abin ne da baki to za mu koma shafi na ɗari hudu da sittin da biyar a inda ya kawo magana dangane da al-imam al-bayhaqi a sama ibn taymiya yace wa fi asrihi al-hafiz abu bakr al-bayhaqi ma'a tawallihi lil mutakallimin min ashabi abul hasan al-ash'ari yace a zamanin al-Imam Ibn Abdul Barri an samu wani babban malami mai suna Abubakar al-Baihaqi tare da cewa yana rufe bawa ga mutakallimai waɗanda suke da tauhidi na asha'ira ashabi abul hasan al-ash'ari almajirai da mabiya bawan abul hasan al-ash'ari su waɗannan kamar yadda za mu zo mu ji ina son tukunan mu fayyatu wato mu fayyace yadda abin yake da farko malamin su yana kan aqidar mu'tazilanci kamar yadda je na gaya muku kuma yau za mu karanta ita aqidar mu'tazilanci tana inkarin dukkanin sifofin Allah ne cewa Allah bai da siffa da Abu Hassan yayi tawaye ya bar wannan aqidar har ya koma yana rubuta littattafai yana wa'azozi yana raddi ga mijin uwar shi kuma malamin shi kuma wanda ya rike shi har shekaru 40 shine Abu Ali al-Jubba'i sai abul hasan al-ash'ari yanzu sai ya dawo sai ya yadda da aqidoji na yadda da siffofin Allah guda bakwai waɗannan abin shine nake so tukuna yanzu bari mu dan dakata ga wani abu da na hasaso a cikin muqaddimar wannan littafi al-i'tiqadu wal hidaya ila sabilir rashad na baihaqi wanda babban malami Abdulrazzaq Afifi Allah ya gafarta mishi yayi wa ainihin ta'aliki sannan kuma aka samu ainihin Abu Abdullah Ahmad dan Ibrahim Abul Ainain ya zauna yayin wannan littafi ta'aliki da kuma ainihin tahqiqi akwai wata magana ne wadda na yi tsokacinta a lokacin da yazo yake muqaddima wannan littafi ina son ne don in fayyace muku game da aqida Abul Hasan al-Ash'ari yana kawo tarihin bugun wannan littafi yace lil kitab nuskhatun kharajat min dar al-kitab al-arabi maktubun 'alayha دراسة وتحقيق الدكتور السيد الجميلي yace wannan littafin na baihaqi akwai wani bugu wanda ainihin darul kitab al-arabi suka yi a cikin wannan bugu na littafin an sanya cewa malamin da ya ta hakikin shi wani professor ne mai suna as-sayyid al-jamili wa fi awwalaha muqaddimatun lid-doktor al-mazkur a shimfidar wannan littafin akwai wata sharar fage wata shimfida wadda shi wannan professor da aka ambata yayi azhara fiha annahu ala aqidati salaf wanda a cikin wannan muqaddima da yayi sai ya bayyana cewa shi mai tahqiqin yana kan aqidar salaf ne fa qala bari ku ji abin da yace yace wa ma zahaba ilayhi al-asha'ira aqidar da ash'ariyya suka tafi akai min wasfil haqq subhanahu wa ta'ala bi sab'i sifatin da siffanta Allah da siffofi guda bakwai shine suka ce sun yadda a ce Allah yana da alhayatu sun yadda a ce Allah yana da alqudra sun yadda a ce Allah sami'un Allah basirun Allah mutakallimun wato yana da siffa ta kalam haka waɗannan siffofi guda bakwai dai nan na kawo mana misalin guda biyar ne yace wannan aqidar da suka tafi akai fa huwa haqqun daidai ce ba kuskure bace lakin al kamal al ilahi sai dai tabbatar da kammala ga Allah yaqtadi wasfuhu bi kulli sifatil kamal al mutlaq ya tabbatar da cewa a tabbatar da Allah dukkanin siffofi kai tsaye alwarida fil qur'ani was sunna waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna kenan yanzu ba za ka tambaya ka ce to wai mu salafiya ne muke tuhuma ash'ariyawa kaji abin da muke tuhumar su shine qur'ani ya zo da nau'in siffofin Allah nau'i biyu akwai sifat as-sam'iyya akwai sifat al-khabariyya sai ash'arwawa suka ce sun yadda da sifatu saba as-sam'iyya amma kuma ba su yadda da sauran sifat al-khabariyya ba wannan shine abin da yasa aka ce musu yan bid'a domin daga cikin bid'a shine yadda da wani abu da yazo a Qur'ani da Sunna da kuma kin yadda da wani abu idan har da kuna kan aqidar mu'tazilawa ta cewa duk wata siffa Allah ba za ku dauka ba yanzu kuka aka ce muku yan bid'a sai kuka dawo kuka ce to yanzu dai za ku dauki rabi amma ba za ku sake daukar sauran ba to kaga har yanzu asha'ira yan bid'a ne wannan yana daga cikin ja'a wanda yake a matsayinka na ahlus sunna salafi idan har baka tsaya ka fahimci wannan matsalar ba wata ran za ka yi mamaki in ka samu kanka tsakanin yan bid'a saboda mafi yawancin yan bid'an duniya yau ash'ariya ne mafi yawancin waɗanda ake jin su a ce mufti na ƙasa kaza mufti na jamhuriya kaza a sha'ira ne mafi yawancin waɗanda suka yi sharhohin littattafai sahihu muslim sahihu bukhari sunan abi dauda sunan tirmidhi da sauransu mafi yawancin su a sha'ira ne kusan dukkan waɗanda suka yi tafsirin alqur'ani ka in ka cire irin su ibnu kafir irin su ibnu jarir irin su al-imam al-baghawi dukkan sauran asha'ira ne su al-imam al-qurtubi qurtubi ash'ari ne to abin da yasa zaka ji ana cewa qurtubi ahlus sunna ne zaka ji ana cewa wani ahlus sunna ne suyuti ahlus sunna ne amma me ake nufi da waɗannan mutanen ahlus sunna ne ana nufin su ahlus sunna ne indal mu'tazila mu'tazila da suka ce Allah ba shi da siffa gaba daya aka samu su suyuti da su qurtubi da makamantarsa suka ce a sun yadda a siffanta Allah da waɗannan sifatu saba a sam'iyya sai aka kira su ahlus sunna saboda karansu dawa da mu'tazila amma in aka dawo cikin da'irar ahlus sunna har yanzu su yan bid'a ne a wurin ahlus sunna ba su da bambanci da wadancan misali wannan karuwa ce tana shan giya wannan karuwa ce ba ta shan giya wannan liman ne da shi da ɗaliban shi mata yana karantar da su addini da hijabi da niqabi matan aure yanzu waccan karuwa wadda ba ta shan giya a wurin waɗancan karuwai masu shan giya in aka zauna gaban magajiya ita ce uwar karuwai kenan me ake kallon waccan karuwar mara shan giya kuma tana kyamar waɗannan karuwai masu shan giya mai tsaurin ra'ayi to amma ita wannan karuwa mai tsaurin ra'ayi idan aka dawo da ita gaban liman cikin matan aure masu hijabi da niqabi da liman ke karantarwa menene bambancin da da waɗancan karuwa masu shan giya babu iyakar misalin kenan a hankalce wanda zaka iya riska saboda haka a wurin ahlus sunna salafiyyu in ma ka yi imani da dukkanin siffa Allah da ta zo a Qur'ani gaba daya to ka tabbatar wa da Allah kamala amma in har yanzu kana ganin cewa akwai wasu siffofi da basu dace a danganta su ga Allah ba amma kuma kana ganin akwai wasu da suka dace a danganta su ga Allah tare da cewa dukkanin su da waɗanda kake ganin dacewar da waɗanda baka ganin dacewar dukkan su sun zuwa Qur'ani da Sunna a wurin ahlus sunna har yanzu kai dan bid'a ne ba abin da ka karu ba abin da ya canza to amma malaman ahlus sunna salafiyyu suna da hikimomi shine suna duba a jumillance wanne ahlus sunna ne wanda rikicin asma'u was sifat ya hada su da shi amma sauran matsaloli ba su hada shi ba su hada su da shi ba to sukan ɗauko maganganun shi su yi faɗa da sauran 'yan bid'a waɗanda shi ya faɗa da su kamar ƙurtubi tafsirin ƙurtubi da kuma littafin ƙurtubi sharhin sahihi muslim wato al-mufhim lima ashkala min talkhis sahihi muslim na malamin ƙurtubi abu abdullah malamin shi abul abbas waɗannan littattafan guda biyu malamin ya rubuta tafsirin hadisi ɗalibin ya rubuta tafsirin alkur'ani waɗannan littattafan guda biyu malaman salafiya sun san masu su a sha'ira ne a babin asma'u wa sifat amma kuma masu waɗannan littattafan idan suka kasa ɗan shi'a da sufaye a gaba da gudumar duka to ba su musu sassauci har ma su ne musu duka fiye da yadda salafiyu na ke dukansu na haka dukkan salafi na duniya kaf yana ɗaukan littafin tafsirin qurtubi na alqur'ani al-imamu abu abdullah yana rugurguzar yan bid'a a shi ta haka kaga tafsirin qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an yana cike da rugurguzar yan dariqa yan wahdatul wujud yan ululiya da masu kidan mandiri da sauransu haka nan ainihin tafsirin al-imam al-qurtubi abu al-abbas na hadisi shi ma yana dauke da rugurguzar yan bid'a ire-iren waɗannan to dan karkaji wata rana an daga tafsirin Qurtubi an ce gashi wannan imami ne min imami ahli sunna na'am fil jumla kenan lakin inda tafsir laysa min ahli sunna as-salafiyyun ku fahimci wannan wannan kuma baya hana wata rana kaji duk da haka ya dauki wata fatawa irin ta salafiyyuna yana ainihin yi haka suyudi shi yasa waɗanda ba su kware da sanin duniyar malamai ba in ya je dan karanta wasu maganganu na suyudi sai ce suyudi ma salafi ne a suyudi ba salafi ba ne suyudi khalafi ne a abin da ya shafi aqida li'annahu ya'taqidu aqidatal mutaakhirin min al-khalafiyyin tare da cewa suyudi zai baka mamaki zaka ga suyudi yana fada da masu mandiki musamman mandiki ɗan Yunan har ya ɗauki littafin Ibn Taymiyyah ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin ya ainihin gyara littafin ya tace shi ya ainihin fitar da littafin wannan har yau sai da Suyuti ya yarda da aqidar Ibn Taymiyyah ba Ibn Taymiyyah yana fada da manafiqa masu ilimin mandiki girkawa Suyuti ma na yi na ka kiyaye wannan da kyau ina faɗin wannan ne saboda a wannan zamanin har yau ba a karantar da musamman ɗaliban ahlus sunna suna iya mayyaze tsakanin malaman ahlus sunna salafiyu da waɗanda suke a jumillance za a iya ce musu ahlus sunna amma ba salafiyu na ba kuka ji na ce a jumillance wato ana kiran irin waɗannan ne ahlus sunna kawai saboda sun shiga karkashin laima ta ahlus sunna amma ba don hakika sun siffantu da aqida ahlus sunna ba domin abu na farko da yake saka ka cikin da'irar ahlus sunna shine imani da Allah ta babin al-asma' wa sifat domin wannan shine rikici na farko daga cikin rigingimin da ya faru tsakanin ahlus sunna salafiyun da kuma waɗanda suke danganta kansu su ma ga ahlus sunna ne amma sai suka ce gaskiya su ba za su rike aqidar salaf ba mun yi wasu karatuttuka na musamman a baya a kansu waɗanda suke cewa mazhabin salaf yana da kunci a wajen asma'u was sifat ko da yake shine daidai shi kuma yafi zaman lafiya amma manhajin khalaf suka ce duk da yana da rudani da rikici amma kuma ya fi bayani da kwanciya hankali mun yi karatuttuka wajen kasa biyar muka yi akan wannan matsala a cikin wannan karatun ba ku manta ba a nan shi ne wannan profesa yake cewa siffanta Allah da siffofi bakwai da ashariya suke yi daidai ne don ya tabbata a ƙur'ani sai dai kuma cikar kammala da tabbatarwa da Allah siffofin shi shine duk wata siffa da ta zo a cikin alƙur'ani da hadisi ingantacce a siffanta Allah na haka Allah ya ce yana da kafa ya zo a cikin hadisi Allah ya ce yana da hannu ya faɗi cikin alkur'ani da hadisi Allah ya faɗi a cikin qur'ani da hadisi cewa yana da ido ya siffanta kanshi da waɗannan abubuwa to nan ne ake gane waye ahlus sunna salafi waye ahlus sunna kuma siyasatan wane ne siyasar rugogowar ahlus sunna ta saka shi a ciki misali yanzu idan ka samu mai shara a asibiti idan ya shiga cikin gari shi ne zai ce shara yake a asibiti ba cewa zai shi ma'aikacin asibiti ne dan a kalle shi da karamar da ake kallon likita da ita to amma san da kai kuma ka shiga cikin asibitin ba sai ka ce a yo ai ina da kaman uba yana aiki a asibiti a kira shi wani eh da Allah wannan bai da lafiya ne shi nake so a taimaka mishi sai kuma ka ga yayi jingun ya ce to yanzu dai abin ne sai ka san abin ne sai ma an je an karbo kati abin ne a cewa na to ba aiki kake a nan ba mu shiga mana ka tsaya a to ai ka san mu dama ɗan gefe gefe ne sha sai ga ya fara mutsu mutsu yanzu ne kenan za a gane su waye ma'aikatan asibiti hakikatan to haka shine ba a sanin macito sai ruwa ta kare don haka malam yake cewa wa hadha ma yadinu bihi salaf wannan shine addinin da salaf suke yi shine a siffanta Allah da dukkanin siffofin shi gaba daya ba tare da an ware wasu an yadda da su an kuma ware wasu an yadda da su ba wa ma nadinu nahnu bihi wannan kuma shine addinin da mu ma muke wa Allah da shi to wannan ta'aliqin na dan son karanto mana shine kadai don ku ji cewa wannan magana ce mai dadi ko magana ce kyakkyawa kuma haka a jumlance shine bayanin aqidan mu don haka ina ƙara tabbatarwa ash'ariya yan bid'a ne mutakallimuna yan bid'a ne mantiqiyina yan bid'a ne domin dukkanin waɗannan wai sun yi ƙoƙarin tabbatarwa da Allah sunaye ne da siffofi ta hanyar me ta hanyar mandiki ta hanyar falsafa ta hanyar ilmul kalam wannan ilimi bai da asali a cikin addinin musulunci daga girkawa yake don haka za ka ga in suka zo ƙoƙarin tabbatarwa da Allah siffa kaza sai su ce domin ai inda Allah ba albaki bane to ai da za a wayi gari kenan wata rana babu shi to in aka wayi gari wata rana babu shi to kaga babu halitta to in ya zama babu halitta shikenan komai ya rikice kenan wai da irin wannan zai tabbatar maka da cewa suna daga cikin sunayen Allah albaki to wannan ɗabi'ar iya tabbatar da wannan sunan ta haka ko to bid'a ce hanya ɗaya ake so ka bi lokacin da zaka ce sunan Allah Ar-Rahman sai ka ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza duk wata hanya da zaka kawo ko fatawar sahabi ce bid'a ce ku kiyaye ko fatawar sahabi ce bid'a ce da haka ba a taba samun wani sahabi ya yi kasassaba ko ganganci ya kira Allah da wani suna wanda bai zo a cikin alkur'ani da hadisi ba kamar sunan aljalil aljalil ba shi daga cikin sunayen Allah shi yasa kuskure ne ka sanya wa da abdul jalil domin jalilu ba suna ne wanda ainihin ya tabbata a cikin ainihin sunaye daga cikin sunayen Allah ba ar-rashid da ake sanya abdul rashid bai tabbata a cikin ainihin alkur'ani ba bai zo a cikin sunna ba albaki da ake sanya wa da abdulbaki bai tabbata a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan ma har ka ga ɗaya daga cikin waɗannan sunaye kamar aljalilu a cikin hadisi ko hadisin da'ifi ne munkari ne wanda al-imamu tirmidhi ya rawaito shi da isnadi da'ifun jiddan samu littafin fathul majid ko littafin taysirul aziz al-hamid wani littafi daga cikin littattafai da aka yi tahrijin hadisan Tirmidhi zaka ji ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi yace Allah madaukakin sarki yana da sunaye guda 99 wanda biya haddace su zai shiga aljanna ya abin da ya tabbata kenan sai ku samu wannan riwaya ba'ifa munkara wadda take lissafa waɗannan sunaye da ake haddatar da 'yan islamiyya da 'yan makaranta allo Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Qudusu al-Ghaffaru al-Jabbaru al-Mu'minu al-Mutahabbiru Tawabbiru Arabu al-Wahidu al-Baru waɗannan duk babu abin da ya tabbata na jiranto su haka amma akwai ɗaiɗaikun su an same su a cikin alkur'ani da sunna amma a irin yadda ake haddata da yan islamiyya da yan allo din nan riwayar zuwa da su da isiya ce don haka abin da ya fi zaman lafiya a bari ka samu littafin ar-risalatu tadmiriyya ka kuma samu littafin qawaidul musla na babban malami malam Usaimin Allah madaukakin sarki gafarta musu to wannan nayi muku ne a matsayin sharar fage yanzu wane ne wannan abu ali abul hasan al-ash'ari wanda shi ne ya kirkiro wannan aqida ta ash'ariyanci kuma ya aka yi aqida ta samu gashi professor Tuwaijiri yake cewa huwa Ali ibn Isma'il ibn Abi Bishr ibn Salim al-Ash'ari cikakken sunan shi Aliyu dan Isma'ila dan Abi Bishr dan Salim al-Ash'ari abin da yasa aka kira shi da Ash'ar al-Ash'ari dangantuwa ce zuwa ga wani tsohon kakan su daga kasar Yaman wanda an haife shi ne sai zama a hannun shi akwai suma gashi yana dan karami amma sai zama irin sumar da take a kan shi irin ta aka haife shi da ita a hannu karamin yaro shine sai aka fara kiran shi al-ash'ari al-ash'ari asalin gidansa Abu Musa al-ash'ari kenan dan haka shi wannan mutumin da muke magana ko to tattaba kunnan tattaba kunnan abrul abu musa al-ash'ari ne ina fata an gani dan haka wannan nisbar da kake jin ake cewa al-ash'ari ita ce cando da kake jin ake cewa abu musa al-ash'ari ita ce wannan nisba ash'ariyawa mutanen kasar yaman nisha al-ash'ari ala mazhab al-mu'tazila ash'ari ya tashi a bisa mazhabi na mu'tazilawa ومضى على ذلك صبرا من حياته kuma haka ya doge akan wannan aqida tsawon ainihin farkon rayuwar shi wata talmaza ala abi ali aljubbai ya ainihin wato zauna ne almajiranci a hannun abu ali aljubbai min akabirul mu'tazila daga cikin manya-manyan mu'tazilawa to anan ga wani ta'aliki wanda ya shekara goma sha shida da ta wuce na yi shi ko shekara sha bakwai a cikin ainihin karatun littafin abul hassan al'ibana an usulun diyana na ce abin da ya faru baban aliyu malam ismail malami ne sai ya kwanta ya rasu da ya kwanta ya rasu sai duk almajirai suka ga kwarjinin malamin duk jama'a gari sai suka ga kwarjinin matar malaminsu sai kowa ya ga kai ba zai iya auren wannan ba sakamakon wannan sai ta zauna da zawarci ya dame ta wannan abu ali aljibba'i dan bid'a ne kowa ya san shi da ya kawo mata hannun aure sai ta ansa ta aure shi tana sane da cewa dan bid'a ne na'am domin sun sha karawa da mijinta ita yanzu abin da take so kawai aure su kuma almajiran suna ga matan malam kai shikenan to ita kuma yanzu ba tana kallon kanta a matan malam bane ita fa abin da take kallo bazawara tana buƙatar aure ta haka shikenan sai Abu Ali ya zo neman aurenta sai ya aure ta da ta tashi sai ta tafi da wannan yaro Aliyu gidan mijinta shi ko sai danki yaro sai ya rike shi tun yana shekara biyu har yaro ya kai shekara arba'in da biyu zuwa da uku yanzu a duniya wa ya sani jubba'i ya sani jubba'i zai dubi wannan yaron uban shi ahli sunna ne salafi ya karantar da shi salafiyanci a cikin gidan shi na mu'tazilawa dan haka aqidar shi ya karantar da shi dan haka sai wannan yaro ya taso akan wannan aqida me ya faru suna nan suna karatu sai yayiwa mijin uwan nan tashi tambayoyi guda uku sai ya kasa amsa mishi a cikin wannan aqidar da suke bi shine sai tawaye zuwa ga wannan ainihin malami ya bar wannan aqida har ya rubuta littafi wanda a ƙarshen tarihin nan yau za ku ji wanda ya kace kace da wannan malami nashi kuma mijin uwar shi kuma uban goyen shi don ku san cewa a bangaren aqida babu ragayya karatu ne kawai kana da dalili dalili a bi ka baka da dalili babu cewa to ai wane ne to ai surukin wane ne to ai ana tare da ƴaƴan shi duk babu wannan saboda haka kun ji abin da ya faru wannan irin kadiyar har yanzu tana nan a cikin ahlus sunna wani cikin ahlus sunna zai rasu sai wani ya yi ɗarɗar na aurenta sai ita sai ta dube su to ai tare na su sai ɗan uwanta sai su dubi to ai dama tana auren wancan ne don kaddara ce lokacin ba a san cewa ga ire-iren su ba to ba za ta sake komawa gida irin na waɗannan ba wannan shi yake nuna kenan ba ta sha aqida ba shi yasa dole sai ahli sunna sun karantar da matansu duk abin da su suke akai kuma hanya ɗaya akan wannan ita ce duk irin majalisin da ahli sunna ke zama ya zama suna zama tare da matansu sannan yadda ahli sunna suke da azuzuwa na musamman dole ne ya zama matansu suna da azuzuwa na musamman sannan kowa ya je gaya wa matar shi ba ki da wani alheri matukar wannan abin da nake akai ba akan shi kike ba wallahi da ke da jaka duk ɗaya ne ta gane cewa da kyanta da siffarta da iyawarta da digirinta da aikin gwamnatinta da duk wani hayaniya nata wallahi aikin banza ne wannan aqidar ita ce za ta aqidantu da ita ka burge ka in ba haka ba sai ka fita waje ka je da yan duniyar can sai ka auro sai ka kawo ka san cewa tun farko kawo rijista da yan duniyar ne saboda haka matan da ke saurare na kai tsaye da waɗanda za su saurare ni ta kafofin yaɗa bayanai na zamani this is a clear and a strong message upon you and to you saƙon shi ne kowace mata ahli sunna ta zage ta nuna wa mijinta ta fi shi son aqidar kuma ta fi shi son karatun amma wallahi in ba haka ba baki da wata daraja kuma za ki rena kanki saboda ke ce kadai aka aure ki a cikin danginku aka zo aka kawo ki cikin ahlus sunna kika zo kika je musu da wata irin aqida suna kyamar ki yau mijinki ya mutu baki san bijin ba a cikin wannan ra'ayin da aka dora ki akai yanzu za ki dawo cikin su za su kyare ki za su wulakanta ki za su rena ki amma duk yadda zai zama a daidai lokacin da ake kyamarki ake ganin ki mai tsaurin ra'ayi saboda mijinki shine wane mijinki shi ya ce kaza mijinki shi ya aikata kaza a daidai lokacin sai kuma a ji ke ma fa ba kyalle bace bambu ce ma'ana ke ma kin karantu kike asara ba kenan dan haka matan ahli sunna su sani wallahi ƙarya ne dan ke matan malami ce baki da wata daraja sai kin yi karatu ƙarya ne dan kai dan malami ne baka da wata daraja sai kai karatu wallahi sai kowa ya zaunar da matan shi da ƴaƴan su ya gaya musu wannan gaskiyar don wallahi har yau ahli sunna a Najeriya kansu bai waye ba ba su da bambanci da ƴan ɗariƙa ƴan ɗariƙa su abin da suke gani tunda wannan dan malam ne to yana da wata daraja wallahi bai da wata daraja ƙarya ne darajar shi kawai shi yayi karatu wannan daraja ta uban shi ce haka saboda lalacewar ahli sunna a yanzu har wai sunayen da suka shahara da shi wai hasa wa ƴaƴansu suke yi wane wane mai gado wane wane mai tumatiri kai ne aka sanka da mai tumatir kai aka sanka da mai gado din da aka faɗe ka za a kabbara an ji malamin musulunci ka sa ɗanka a makaranta eh sanya ɗanyen sunanka ya je shi kuma ya samar wa tashi darajar ta ma'ana sun hayar ba su faɗa ka ba na haka a musulunci babu family name wanda za ka je kana ci da shi din da aka kira su a ce a ku dangin su wane ne eh to sai me yanzu kai dan ka haɗu da wani mutum yana tafiya a bakin haya ce da Allah rage min hanya ce a to kai na za ka je sai ce wallahi Kano zan je suna na wani wani dangote yanzu daraja ya kara gidan dangote ko kuwa kai ba kuke da dangote ce a aini kanin uwar shi ne sai ka ce a ƙarya ne kanin uwar dangoten kana tafiya ƙasa ba zan dauke ka sai haka ku rinka fahimta jama'a to amma sai na gaza yaya na gaza fahimtar yaya ahli sunna suka kasa suka wannan mu dawo kan maganar da muke yi ahlus sunna dole su yarda cewa su al'umma ce wadda ta sha bamban daga sauran al'ummomi amma idan har yanzu ahlus sunna suna ganin cewa su wata al'umma ce wadda da su da sauran waɗanda ba su ba ɗaya ne to har yanzu ba ku fahimci sunna ba na haka ku al'umma ce wadda take aqida ku daban mazhabar ku daban tunanin ku daban ra'ayin ku daban dan haka a daidai lokacin da yan bid'a za su goranta muku akan kaza ko sai ku ce kuna goranta ne a ƙarƙashin taku aƙidar saboda ku aƙidar ku kenan amma mu kuma aƙidar mu wannan abin kaskanci ne misali ai da kuma ga malamin ku nan ya kasa tumatir yana sayarwa ko kuna da wata daraja ne malamin ku yana sana'a sai a ce a ai mu aƙidar mu kenan malamin mu ya sana'a ku ne yan iska maciya haramun kuke aje malami a cikin gida kamar a daka sai dai ku rinka kai mishi haramun yana ciki to amma da yawancin ahlus sunna ba su fahimci haka ba don haka sai kaga wani ne maka gori akan abin da yake lazumin aqida shi ne ba lazumin aqida ka ba sai ce ko kuna zaman zikiri ne a ba ba zaman zikiri sai ce me kake nufi da zaman zikiri irin wannan naku na wazifa ai wannan addinin maguzawa ne ba ma yi ai maguzancin zan yi amma zikiri muna yin zikiri yace kuna yin zikiri kace kwarai da gaske muna yin zikiri mana faɗa mana wani zikiri ne ba ma yi to shi muka taba ganin ku kun taru kuna zikiri sai mu ce wannan taruwar bid'a ce addinin iska ne saboda haka ahlus sunna sai kun zama kuna da articulation of what you want to communicate to the public kuna iya isar da sako kuna iya magana da mutane akan ra'ayinku ku bayyana amma ba zama da kawai dan bid'a ya zo ne maku gori akan abin da yake shi lazumin shi ne kai kuma ba lazumin ka bane misali wanda yake karatun allo da wanda yake degree yaushe wani zai wani gori irin su ɗaya mai karatun allo in bai da hadda to shine za a yi mai gori don karatun allo manufar shi a rubuta a karanta a haddace a wanke sai zama bai da hadda to shi kuma dan digiri fa dan ba a samu ya haddace Qur'ani ba dama digirin ba a yi shi dan hadda Qur'ani ba an yi shi ne dan dirasa islamiyya dirasa arabiyya da sauransu to dan me za ka yi mishi gori ka ce kai ga kanan ka haddace Qur'ani kana da digiri ne sai ce digirin banza mai digirin zai tsina na mu digirin shegiya zo mu yi fatuni da kai zo mu yi kwami an fahimta jama'a kai kuma ya dube ka yace ga kanan eh ba abin da ka iya sai ne sai habda ba ka da ba abin da ka iya kai kuma sai digiri sai ka ce mishi to digiri aikin banza ne kawo naka so ku rinka fahimtar kai ka fahimci kai wanne iri ne kai cikin wace ƙwarya aka zuba ka wato a cikin wannan molin bulo aka zuba ka molin bulon da aka zuba ka jan gargari ne haka za ka fita bakin siminti ne haka za ka fita farin siminti ne haka za ka fita a'a kai bulo ne mai huda haka za ka fita ya kamata kowa ya gane wa kullu ina'in bin da fi yabba idan kun fahimci wannan jama'a mu dawo magana da muke ahlus sunna community ne al'umma ne matansu daban ƴaƴansu daban aurensu daban sha'aninsu daban tsarinsu daban komai nasu bai kama da sauran ba idan ahlus sunna ba su haka ba ko idan ahlus sunna ba su zama haka ba ko to da ba iya wannan abin da nake cewa ba zai rayu cikin ku tare da matar shi yana kwanciya ya rasu sai ta koma garin su sai ta je ta aure shikenan sai ku ji ƴaƴan sun taso ta wani farki ta farki gaba da shikenan na biyu idan ba ku sani ba wannan abin da Abu Ali al-Jubba'i yayi yayi shi ne da gangan in ji wasu malamai da suke fassara wannan gabar ta tarihin cewa ya auri matar ahlus sunna ne da gangan dan ya wulakanta ahlus sunna da gangan yayi tarbiyyar ƴaƴan ahlus sunna da gangan su zama ƴan bid'a an samu malamai masu fashin baki waɗanda suka dubi wannan wannan fashin bakin na malamai ko kaɗan ni ban yi inkari ba domin yanzu haka a nan garin muna cikin irin wannan matsalar a daidai inda wani katafaren malami hasali ma shine limamin ahlus sunna na farko ya aurar da yar shi zuwa ga wani daga cikin matasan ahlus sunna da yawa gari ya zama shi ma babban malami cikin malaman ahlus sunna Allah ya dauki ran shi wancan dattijo shi ma wannan malami da ya auri yar Allah ya dauki ran shi sai ga wani kasurgumin dan dariƙa ya lammabo amma sai zo da siffa ta alhazan birni ya zo fara kawo mata buhun shinkafa buhun sukari buhun kaza buhun kaza dama tun da mai gidanta ya rasu ta bugo min waya ta zo ta kwaso ƴaƴan ta zo ta gaya mini matsalolinta da irin manufofinta da kaza nace to matsalar ni ina da matsala matsala ta shine ni in ka ce ka aje wilaya ka a hannuna to zan rinka juya ka ne kamar remote control don na tabbatar da zan yi maka sharri ba kuma in Allah ya so ba zan yarda kuskure ya faru ba kina jin zan rinka baki shawara in al'amura sun taso ki yarda tace wallahi ta abinci nace to duk wanda yake miki yana son ki da aure ki fara mini kowane ne shi ki samo mini baya data ki samo mini gutsatsarin bayanan shi kawai shi kenan ki ga min ki bani cikin kwana biyu zuwa kwana bakwai shi kenan ko sai ta turo mini da nainawa binciken shi ne sai na ce in yazo ki zaunar da shi ki ce kai dai ka san cewa wana ne ubana dan izala ahlus sunna limamin yan izala na farko ka san kuma wana ne mijina dan izala shugaba a izala malami a izala mai wa'azin kasa baki daya kai wace irin aqida kake da ita nace kake boye mishi ta ce wallahi da ta faɗa min sai da zufa ta ɗauko mishi a gabanta kuma sai da ya ce mata amma ina jin kin nemi shawara wurin wasu malaman ki ne ta ce ƙwarai da gaske ta ce su ne maɗaura aure na ma su ne waliyai na wallahi a lokacin ya buɗe baki ce mata gaskiya shi dan ɗariƙa ne kuma gaskiya ya zo aurenta ne don ya wulaƙanta mahaifinta da mijinta wallahi abin da ya gaya mata kenan sai ta ce to bayan Allah ne ya zafi shi kenan ya janye wannan yanzu yanzu ne ake kan wannan yanzu yanzu ko jiya da daddare sai da muka kai sha biyun dare muna magana da waya da ita na sake disqualifying mata wani mayaudari shi kuma da ya zo matan shi hudu kuma ya zo ya ce zai aure ta na ce mishi ki zaunar da shi ki mishi tambaya kaza kaza kaza da ta mishi wannan tambaya sai ce gaskiyar lamari haka ne mata na hudu to yaya sai ce eh dama dai wai yana so ne a ci gaba da neman aure Allah zai kawo mafita ka ga mini musulunci da wasa ike yi da yake mace ta zama tana karkashin wilayar wani mu maza mun san hanyoyin da muke bi mu rena hankalin mace duk yadda ka ganta kamar yadda mata sun san hanyoyin da suke bi su kwashe kafan namiji duk yadda ka gan shi kowa akwai inda yake fitowa idan aka tuho bangaren soyayya ko namiji gwani ne ya iya duk yadda zai ya gamsar da mace ko da da karin hula ne ko da da gyaran magana ne ko da da hasken wushiriya ne in dai namiji ne kika zauna a gaban shi ta wajen wannan babu ko wallahi tallahi ibn hajar al-asqalani ne ba hadisin da ya taba zama gaban ibn hajar ibn hajar bai fitar da matsayin shi ya inganta ko bai inganta ba me ma'anar shi me malamai suka ce babu ba samu wannan ba to in aka zo kuma ta hanyar tauraron namiji da lankwaso shi daga ra'ayin da ya kai zuwa ga ra'ayin da ba shi yake so ba mata kuma a wannan fagen babu wanda ya kai su to ashe kun ga a babi na aure ko wallahi tallahi duk mace tana buƙatar ta samu wani tsayayyen namiji wanda zai zama shine waliyul amr dinta wannan misali ne kawai ne muku misali ne kawai ne muku to sa'an nan na daga cikin babban kuskure mun wani karatu a nan a cikin fiqh sira na professor Zaid wanda nake ganin har yanzu kamar ba ku fahimci karatun ba ni wannan shine abin da na yarda da shi da ya kawo mana zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama madina wanda wannan karatun mun yi shi ya kai so goma muna bayyana cewa daga cikin yadda annabi ya tsara zuwan shi madina shine na farko samar da masallaci na biyu haɗa dangantaka tsakanin ansarawa da muhajirai na uku ƙoƙarin samar da security zaman lafiya da kariya ga musulmi waɗannan manyan abubuwa da annabi ya kawo da muke sharhi game da me ake nufi da masallaci masallaci wurin sallah wurin karatu asibiti kasuwa wurin taro wurin training wurin biyan bukatar musulmi gaba daya shine ma'anar masallaci muka zo magana akan uhuwa tsakanin ansarawa da muhajirai cewa mabambantan mutane ne tsakanin kabilu tunani wurin zama amma sai aka zo aka hada yan uwantaka wadda ta fi karfin ta jini me yasa wancan ya baro garin su ba sakwace ne a garin su ba su yadda da aqida shi ba ko kadan wancan ba katsini ya baro nasu ba su yadda da shi ba wancan ba fulatanin gombe ya zo wancan ya taho daga ainihin kaba ta cikin jihar kogi an zo an haɗu akan aƙida ɗaya dangin waɗancan mutane gaba ɗaya sun yi fushi da su suna jiran ranar da za su gaba su koma gare su su ce don Allah mun gaba a ce a adama ma ba ma wasa bane da mu kuke yi ka zo wurin izalan mai izalan taimaka ka zo wurin ahlus sunna mai ahlus sunna suka yi maka ba ka guje mu ba suna jiran haka kun ji ba na biyu suna jiran ya mutu daga can da bai da dangi a kwaso ƴaƴan a dawo mishi da sunan in aka dawo musu da ƴaƴan ƴaƴan za su cuya ƴaƴan za su wulakanta za a mai da ƴaƴan gangariyar ƴan bid'a saboda ana yi ne da gayya duk waɗannan ya kamata duk ahli sunna su yi tunani to kenan ashe yanzu waɗannan da suka taru a matsayin su na ahli sunna ya kamata su zama community to sai annabi a cikin siyasar shi sai ya kawo ukuwa to professor zai da yake ƙwararren malami ne a fiqhu hasali alƙali ne ma ba nan ba malamin alƙalai ne ma wuce nan shugaban makaranta ne ma da ke horar da lauyoyi da alƙalai sai yi marmaza sai ya dubi wannan karatu sai ya ce to wannan ukuwa akwai ta har abada amma me aka cire a cikinta shine cin gado shine kenan yanzu zaka iya samun wancan baka tsine a matsayin ka na kai babarbare aqida ahlus sunna ta hada ku sai ka zaunar da shi ka ce wane na gamsu da tarbiyyarka na gamsu da mustaqbal ɗinka da irin yadda kake da plan da irin tsare-tsarenka naka ina son ni da kai mu zama ƴan uwa uwa irin wanda annabi ya sunnanta dan haka in na mutu kai kake da wilaya akan ƴaƴana in ka mutu ni nake da wilaya akan ƴaƴanka da dukiyarka haka yayi maka je ka kai nazari kafin ka zo min da ansa to in ya tashi kafin ya zo da amsa sai ya zuwa zauna da matar shi wadda take akan wannan aqida sai ya zuwa zauna da ƴaƴan shi waɗanda suke manya shi ma wancan sai ya zuwa zauna sannan sai zo su samu wani malami sai ya shaida wannan uwa sannan jama'a su santa abinda annabi yayi kenan don haka kaga Salmanul Farisi in ya tashi sallama yake je gidan Abu Darda ina mijinki saboda ta san akwai ukuwa mijira eh ai yana masallaci ana ta zikiri ana ibada to ana ganki kace kace kace ta dan uwanka ba su da bukata ta kullum sallah yake kullum dare ma shikenan ana cikin haka sai ga gwarzonka ya zo da magogin shi kenan yana ci da qur'anin shi mai zi haka ustazu haka gaisa kai iya na gama ta kace kace haka ta ce ba ka damu da ita ba to mu shiga gida suka shiga sai kawo mushi abinci sai ce a to bismillah ha ai ka san ina yin litinin da alhamis eh a kariya shi dare suka tafi za su kwanta daki daya sai ya miƙe zai sallah wuce a kwanta ya sake yunkuri zai miƙe ce kwanta ya sake yunkuri zai kwanta ya ce kwanta sai a na hudu ne sai ya ce to yanzu tashi yace matarka tana da haƙi a kanka idanuwanka jikinka kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk wannan yana nuna maka daga cikin ainihin characteristics daga cikin wasafat dabi'u na ne na uhuwa din ya zama kamar kanin shi ya zama kamar wan shi sun zama ƴan uwan juna amma wa Salman al-Farisi ba Farisi Bashirazi daga ƙasar Iran wane ne Abu Darda balarabe mutumin makka a mutumin madina daga madina amma kaga sun zama sun zama yan uwan juna abubakar da umar su kuma sai annabi ya hada su wannan uhuwa din to karatun da nake ce muku na lura har yanzu kamar ba ku fahimce shi ba ko shine wannan uhuwa din da professor zai yi magana abinda aka soke a cikin uhuwa din ko shine gado a zamanin annabi in ya hada su to in wannan ya rasu wannan zai ci gadon wannan daga baya sai Allah madaukakin sarki da ya tashi a cikin alqur'ani sai ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah waɗanda suka fito mahaifa ɗaya dangi su ne suka cancanta su ci gadon juna Allah yace haka karatun yake a cikin alkur'ani littafin Allah a ina karatun yake karanta suratul nisa Allah ya riga ya raba gadon kowa ya bayar wannan ne aka shafe kawai amma bayan wannan fa malamai suka ce ita uhuwa din za a iya ci gaba da kullata da kuma dukkanin mu'amala ahlus sunna ba san wannan karatun ba duk malamin da yazo kan wannan ayi sai ce an shafa uhuwa shikenan sai gaba ba a fito da wannan ainihin fa'ida ta ilimi din a gane me aka shafe daga ciki me ba a shafe ba har yanzu musulmi suna bukata ina fatan ku koma cikin fiqh sira ku sake nazarin wannan gabar lokacin na yi wannan magana na jaddada ta amma har yanzu na lura hankali bai bayo akan ta ba amma kuma hankali bai bayo akan ta ba saboda har yanzu ahli sunna ba sai sun zama community ba ba sai ba sun zama wata al'umma ce yanzu ka dubi inyamurai a Zaria inyamurai a Zaria al'umma ce inyamurai a Sokoto al'umma ce idan ka dubi yanzu Hausawa a Lagos al'umma ce saboda haka duk lokacin da aka bata musu rai sai su duk inyamur kada ya fito duk inyamurin da ya fito za a ci shi tara duk lokacin da suke wani shagali uju kowa mutu yau ne za a saka uju ko a kabari kada kowa ya bude shago duk wanda ya bude shago sai ya biya naira dubu hamsin me yasa duk inda ka kewa ba za ka ga inyamuri ko ɗaya ba saboda inyamurai a Zaria ko a Kano ko Sokoto ko Katsina ko Damaturu sai riga sun zama community amma fa suna cikin al'ummar Hausawa ko kare kare ko Fulani amma kuma su community ne haka mu ma ahlus sunna akalla ya kamata mu zama muna cikin yan bid'a da masu kungiyoyi da sauran al'umma amma kuma mun san junan mu cewa mu community ne amma ba za ka taɓa yiwa fa ka zama community ai ka zama member daga cikin membobi na community guda biyu ba zai yiwu ba ba zai yiwu kana cikin committee na ahlus sunna kana kuma cikin community na yan bid'a ba dole sai ka balle wa yan bid'a to balle wa yan bid'an nan shine ake koyar da ku sai ka kwankwadi sunna ka shata ka balla'antu da ita ta zama tana bubbugowa a tsakanin ainihin gashin jikinka to shine a lokacin su kansu yan bid'a in suka ganka za su abin nan amma kana tare da mu muna da aqida daya muna karatu ni daya bayan kwana biyu sai ka zama kwamishina sai ka samu kuɗi sai kai kaza sai ka fita daga cikin mu sai ka koma cikin dangin ka na jini dama can ba tare kake da mu ba kai wancan community ne kai bakon haure ne amma muna tare da kai sai ka zama kaza sai ka zama kaza har yanzu kai namu ne baka da bambanci ko kadan domin kana nan namu in dai da gaske ne kafin wancan abin ya faru amma ahlus sunna nawa ne suka yi tawaye sai suka koma cikin dangi shikenan dama talauci ne zaunar da shi cikin mu yanzu ya samu kudi ya samu mukami ya yi boko yanzu ya zama doctor ya zama PhD ya zama professor shikenan sai ya tashi daga wannan community sai ya koma nashi sai to ai ba zai ki yan uwan shi ba me yasa ba ka ki su jama'a kun fahimci karatun nan yanzu na faɗa muku basic ne waɗannan su ne tushe idan waɗannan abubuwan suka samu ko to shine wane zai rasu sai wane a matsayin ɗan uwan shi sai ainihin zauna da matar ya ce to na yi shawarar zan aure ki ki je ki yi nazari sai wani ya ga cewa a shi ba ya bukatar aurenta to sai ya shigo cikin wannan community sai ya ce to wani da matar shi ta rasu ta gama ta kaba da haka jama'a cikin kowa ya zai aure ta shine abin da muke nufi da waɗannan maganganu to amma sai ka shirya zama a irin wannan abin akwai wani malami gaskiya dan bid'a ne amma yana jin turanci sosai ina nan da sidinan shi kuma ina fa'idantuwa da sidinan shi alhamdulillah kuma ina ce mishi Allah ya saka mishi da alkhairi ina zaton India ne ko Pakistan ko makamantan haka yayi wata lacca a inda ya kira ta Islamic village ko makamantan haka babu shakka zaka ga yana ka abubuwa na sukar sunna da sukar ahlus sunna da sauransu amma ina daurewa in zauna in ji shi a tsanaki in fa'idantu sannan in yi nakadi kuma in koma kan internet kai tsaye in rubuta mishi ta email din shi in haura mishi ya turo mini haka haka ake yin jama'a karka ce sai kowa ya zama irin ka ba haka ake ba matsala ahlus sunna kenan duk wanda kaji ka fara jin wa'azi ka ji wa bid'a sai kai sauri ka ce kashe kashe a'udhu billahi ka zauna ka natsu haka ake yi duniya haka ake yi su amfana daga gare mu mu amfana daga gare su mutum nawa ne yanzu suke zama su ji tafsirin malam Ja'far su ne nadi su fito kuma in suna tafsirin su sauke shi amma kuma shi ne ya ba su darasin saboda yawa haka ake yi amma kai ba gida ne su ma can akwai gida ba cikin su da ya jigo gidan shi ya ji an sa wa'azin albani ko jafar sai ce kashe kashe kashe haka kai ma ka ji an sa da irin bauti da kashe su billahi ba mu saurara irin wannan a'a except in ba yana faɗin ilimi bane in hayaniya yake to wannan hayaniya a'udhu billahi minha abin da nake so in ce anan shine wannan mutumin da ya zo yi wannan abin yi wannan lacce jama'a tana nan a wuri da kuma tana daga cikin abubuwan da zan fara sa muku domin ga studios din mu can an kammala shi ga kuma ainihin computer room din mu a haɗe an kammala su yanzu kai tsaye za mu rinka danno ire-iren waɗannan abubuwan daga can kana zaune a nan sai ainihin ka rinka gani insha Allah ta'ala wannan sidin in ba so samu ne aka samu waɗanda suka kware da jin turanci domin ba bature bane amma yana jin turanci fiye da yadda kuke tunani kuma yana yin turanci mai sauki da kowa zai iya fahimta yayin lacca ta musamman kusan awa biyu da rabi a inda ya kira ta Islamic Village ya za a yi a samar da zamantakewa na musulmi ya kawo security aspect social aspect ya kawo komai jama'a lacce shi ta burge ni kwarai da gaske kuma ne mishi addu'a Allah ya saka mishi da alheri bid'a shi kuma Allah ya shirye da shi yadda ta take idan kun fahimci wannan daga ciki babban abin da ya bani sha'awa sai da ya kawo cewa al'ummar musulmi za su yi kokari ne za su istiklalantu wato za su tsayi da kafafuwansu akan komai wanda shi ne matakin farko na samar da community al'umma ta musulmi za mu samu lokaci za a zo a gara wannan lacca insha Allah ta'ala kuma na nan na kokarin hada wasu sidinan shi wuri guda tare da kamar yadda nace dan bid'a ne wanda za ga yana da mugun kin ahlus sunna kwarai da gaske yana kin ahlus sunna amma yana furucin cewa shi fa baya kin kowa amma kiyayyar tana bayyana karar a cikin maganganun shi da aikin shi da bakaken maganganu da sauransu Allah madaukakin sauke kiyaye saboda haka jama'a kun ji waɗannan bayanai abul hasan al-ash'ari ya taso a hannun wannan mijin uwa tashi kuma ya zama malamin shi sakamakon ya auri uwar shi to kun fahimci wannan da kyau to wanda Abraham kuma ta bature sai kuma aka samu wani abu shi kuma wanda muke kira zuwa gare shi shine al-imamu ibn al-mulakkin malam umar shi kuma malam Umar ibn al-Munaqqib uban shi malami ne da uban shi ya rasu sai abokin uban ya auri uwar da ya auri uwar dukkan su ahlus sunna ne ya zauna ya karantar da wannan yaro shi yasa har ake ce mishi ibn al-Munaqqib saboda mijin uwar Munaqqib ne abin da ake kira da Munaqqib malamin allo haka mutanen masar suke kiran shi a lokacin saboda a lokacin nan malamin makarantar allo mu ma haka ake yi ai in aka saka makarantar allo matakin farko ba allo ake sai maka ba za ka zo ka zauna gaban malami ne yana cewa a'uzu kana cewa a'uzu billahi billahi kana dan wasa haka yace wayo kanka juyo juyo ka kalle ni shine lakkana yana lakkana maka to shikenan sai suka koma suna ce mishi mulakkin me lakkana karatu to da ya auri uwar wannan yaro sai yaron sai ya taso a hannun shi shi yasa har da ya girma baya son wannan sunan amma har malaman tarihi sai suka yi ta bashi hakuri kai hakuri ba yadda ka iya saboda sunan ya riga bi ka tun farko ibn al-mulaqqin ko ina aka gano shi agola mulaqqin ne amma sai ana ce mishi ibn al-mulaqqin shi kuma sai ce shi ba mulaqqin ne baban shi ba ina ya riga bi shi don haka duk littattafan shi ga sunan da ya rubuta mujalladi goma albadrul munir wane ne talhisin wane ne malamin su ibn hajar ne Allah ya zo ya azurta shi da dukiya ya azurta shi da ilimi a zamanin shi kaf a Masar ba a samu irin shi ba karatu da kuɗi da zagewa wajen samar da ɗalibai duk inda aka ɗaga wasu littattafai za a siyar sai ɗauki buhun kuɗi sai je sai a kafa mai kujera duk wanda aka ware sai ce ku ware ina gama sai ce na nawa ne kaza ne sai biya sai kwaso yanzu ya tara wasu ibn hajar katuwar maktaba wanda wannan maktaba ita ta haifar da su ibn hajar suka samu mana da fatul bari da sauran dinka dinkan littattafai ire-iren waɗannan kaga shi ahlus sunna ne uban shi ya girma gidan malami ahlus sunna mijin uwar shi kuma ya zama katafaren malamin ahlus sunna abinda muke fata ya faru kenan domin mutuwa dai ba wanda ya san yaushe za ta faru su kuma mata galibin mace idan mijinta ya mutu tana tsayawa tana outlining tana lissafa irin matsalolin da ta samu da shi sai ta ta kokarin kaucewa iri ya kamata ku fahimci wannan da kyau priority mata galibin su ba akan aqida bane priority su akan shine wacce irin rayuwar aure suka tsara wa kansu to irin wannan rayuwar ba sa compromising dinta idan har ta lallabawa ne mutu to in ya rasu sai ka ji ta ce ba za ta sake iri kaza ba ba za ta sake yin kaza ba ita wallahi tallahi kaza shikenan abin da take so a lokacin dama ya take zaton ta samu miji to ta yi kuskure sai ta ce she will never repeat that mistake again ba za ta sake wannan kuskuren da kuma Allah madaukakin sarki ya kiyaye wane ne Abu Ali al-Jubbai wane ne Abu Hassan al-Ash'ari sunan shi Aliyu dan Isma'il dan Abi Bishr dan Salim al-Ash'ari amma ya shahara da Abu Hassan ku kiyaye ana ce mishi Abu Hassan al-Ash'ari mun ji cewa almajiranci a hannun ainihin Abu Ali al-Jubbai min akabiril mu'tazila wanda yake yana daga cikin manya-manyan mu'tazilawa yan kalakatu waɗanda suke cewa sam Allah bai da siffa waɗanda suke cewa duk abin da ya karu a cikin alkur'ani in babu shi a hadisi ba za su yi aiki da shi ba a cikin gidan shi ya girma wa kazzakar ibn asakir wa ghayruhu al-imam ibn asakir da shi da waɗansu malaman tarihi suka ambaci cewa annahu baqiya ala mazhab al-i'tizal 40 sana abu ali abul hasan al-ash'ari ya zauna akan wannan aqida ta mu'tazilanci shekaru 40 aw qariban min zalika ko kuma kusa da haka thumma a'lama ruju'ahu an al-i'tizal 'ala al-mala da ya tuba ya bar wannan aqida sai zo cikin jama'a ya tara jama'a ya furci da cewa gaskiya ya bar wannan aqidar wa annahu raja'a an jami'i aqwalihi as-sabiqa yace duk maganganun shi da suka gabata na bawa tuba ya basu qala anhu az-zahabi katafaran malamin duniya game da tarihi da ilimi al-imam az-zahabi shi ko cewa yi li abul hasan zaka'un mufrid abul hasan al-ash'ari yana da baiwa ta fahimtar karatu wadda ta wuce misali yana da kaifin basira wa tabahhurun fil ilmi sannan ya zurfi a cikin ilimi lahu ashiya'u hasana yana da kyawawan al'amura yana da programs yana da abubuwa masu daɗi in ka ji tarihi shi wata samifu juzma yana da manya-manyan littattafai da ya rubuta taktabi lahu bi sa'atil ilm waɗanda waɗannan littattafan ka karanta su suna hukunta cewa lalle wannan mutum ya karanta yana da ilimi wa qala haka dai shi al-imam az-zahabi yace ra'aytu li abil hasan arba'ata tawalif fil usul na ga littattafai guda hudu wanda abul hasan al-ash'ar ya rubuta game da usulul din aqida da da'awa yadhkuru fiha qawaid as-salaf fi sifat a cikin waɗannan littattafai yana faɗin ƙa'idojin malaman farko game da siffanta Allah wa qala fiha kuma a cikin waɗannan littattafai ma Abul Hasan al-Ash'ari yace tumarru tumarru kama ja'at waɗannan irin nassoshi game da siffofin Allah tumarru kama ja'at ana gudanar da su kamar yadda suka zo ba tare da an lankwasa ma'anarsu ba sun maƙala sannan sai shi abul hasan ya ce bizalika a ƙulu wannan magana da na hikaito daga malaman salaf cewa ayoyin siffofin Allah da hadisai ana gudanar da su ne kamar yadda suke wannan ita ce aƙida ta haka nake faɗi wa bihi addini da haka nake addini wala mu'awwalu wala tu'awwalu ba a lankwasa ma'anarsu ba a yi musu tawuri ba a yi musu son zuciya kun ji jawabin al-imamu abul hasan al-ash'ari wanda imamu zahabi ya dauko kenan وقال أبو بكر ابن الصورفي الإمام أبو بكر ابن الصورفي يتي كانت المعتزلة su mu'tazilawa a wannan lokaci qad rafa'u ru'usahum sun daga kansu sun yi ƙarfi a wannan zamani hatta azhara Allah ta'ala al-ash'ari har sai da Allah madaukakin sarki ya bayyana al-ash'ari fa hajara ko fa hajarahu sai ya kare su ya babbake su wato a lokacin su kuji mu'tazilawa na daga cikin wani abu wanda ba ku fahimta ba bari ku ji mu'tazilawa a nan kasar Afirka ko suna nan sun yawa a chadi suna nan dewa a chad su ne asalin suke da siffofi da mutazilanci nan najeriya abin ya burbuso mana ne da irin aka samu waɗannan aƙidu na su ƴan ƙalaƙato marwa mai tatsi ne shi kuma wannan kirista ne ma amma ya zo ne don ya kawo rudani kawai so asali ya zaɓi wannan abin ne a matsayin shi ne zai kawo musulmi rudani na biyu sai su dan gungun waɗanda yake su kuma sun so su faɗa da izala ne da malaman izala sai su ga cewa izala tana hujja da hadisai to su kuma bari su ƙaryata don haka haƙiƙanin mu'tazilanci to sai ka shiga ƙasar Chad jama'a na shiga ba ɗaya ba biyu na zauna da su to daga cikin siffofin su waɗanda suke da su tun da shine suna karatu na lugha fiye da yadda kake tunani suna karatun qur'ani sosai suna alakanta shi da lugha in kana son ganin wannan tafi ka duba tafsirin kashaf al-imam az-zamakhshari ba mu'tazili ne in dai game da lughal arabiyya ne za su karanta lugha duk abin da ka taso sai su babbake ka to kawai inda baka iya maganin su ko in ka je ka karanta lugha to kuma kai karatun sunna amma wallahi dan kawai ka karanta lugha wallahi ƙarya ne ka iya da su don ka je ka karanta hadisi ba za ka iya da su ba don za su bullo maka ne ta lugha zamakhshari zunzurutun dan bid'a ne kuma bid'o'in shi kaf sun bayyana ainihin a cikin tafsirin shi mun koma gashi nan bayan ka gashi nan kanka bulu da ko kawai zaro shi tafsirul kashaf barnar da ke cikin wannan tafsirin tsarki ya tabbata ga Allah ta yi yawa har sai da aka samu malamai waɗanda suke su kansu ash'ariya ne irin waɗanda nake faɗi ɗazu su kansu suka ga kai bid'ar da ke cikin tafsirin nan ta yi yawa suka bi suka yi wa littafin gyara gaba ɗaya amma duk da haka gyaran sai suka ga basu gamsu ba sai da aka sake koma aka sa ibn hajar ya sake duban wannan littafi ya ainihin zo ya sake gyara akan shi fa gashi wani babban malami mai suna a sheikh al-sayyid sharif ali ibn muhammad ibn sayyid zainuddin abul hasan al-jurjani sai da wannan littafin hashiya gyara aka yi sannan sai kuma al-insaf fi ma tadammanatu al-kashaf min al-i'tizal wannan wani Nasiruddin al-Iskandari al-Maliki ba maliki ne dogon barnat ta yawa mutumin nan yana amfani da lugar larabci yana zuba munanan akidoji shi kuma wannan ba maliki ya ga cewa ya karantu a cikin abin da ya shafi lugha ya karantu a hadisi ya zo wa wannan ainihin tafsiri na kadi gashi tafsirul kashaf عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل غاشي الزمخشري da ya gama rubuta wannan tafsiri kaf sai koma yi wa tafsirin nashi salati yace uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'arul hajj wa miqatihi a yace ya wannan yana magana abin nan dora ta hariri ne ko abin nan muqamatul hariri yake cewa uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'aril hajj wa miqatihi a ba wannan ban jin wannan wakan ma gashi yawa yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadi yake tafsiran duniya ka yake ba rage ko daya ba inna tafasira fi dunya bila adadi yake tafsiran duniya ka ba su da iyaka ba rage ko daya ba walaysa fiha la amri mithlu kashafi na rantsi da Allah babu irin nawa nawa ya fi na kowa in kunta tabghilu huda falzam qira'atahu shiriya kake nema to ka lazumci karatun wannan tafsirin sai ce fal jahlu kabda'i domin shi jahilci kamar cuta ce wal kashafu wannan littafi na wa kashaf kashafi shi kuma kamar maganin waccan cutar ne zamakshari ke idan ka tafi ka karanta littattafan shi na nahawu al-ahajin nahawiyya in ka karanta littafin shi na balaga da kamus asasin balaga wallahi alazim za ka yi mamaki za ka ce wannan mutum wahayin nahawa ake mishi domin yana kallon su sibawaihi da kisa'i ko yana kallon su ne akan hannun shi ko daga kallo ne musu kallon bi'ahu saboda tsabar kwarewa kamar annabin nahawar ne shi to da haka sai ya bi alqur'ani sai fassara shi da wannan duk abin da baka tunani duk duniya malamai sun yarda cewa in dai a qur'ana ne ba a samu da aka tara mu'tazilanci irin wannan ba to su kuma dama ɗan kalakata qur'ani suke cewa shine kawai madogara don haka komai sai ce ga na qur'ani sai ce ya ishe mu ko mu'tazilawa suna da wani nau'i na aqidar rena sahabbai ko ahlul bait zaka ji wani lokaci inda yake ga matan annabi bakan magana kuma can cikin suratul tahrim kaji inda ya wulakanta Aisha ya mata habaici hasse da saboni duk da tashi bid'ar a cikin safatu tafasir sai da yace tur da kai zama shari Allah wadaran abin da ka faɗi game da matan manzon Allah sai sa akwai aiki fa jama'a wallahi tallahi akwai aiki ahli sunna ku tashi ku da cikin karatu in ba haka ba wallahi yan bid'a suna daga kai shine karatun da muke yanzu ya kai nake muku wannan sharhi mu'tazilawa a wannan zamani sun daga kansu sun yi kanti saboda mai suna da lugha sai da abul hasan al-ash'ari ya tashi ya banne daga cikin su sannan ne aka samu aka fara bubbuge su ko kun fahimta jama'a sai yasa yanzu duk inda yan dariƙa ba su tura ƴaƴansu su karatu a Masar suna tura su ne su karanta lugal arabiya ba sa karatun hadisi ba sa karatun fiqh lugha dan kaɗan ne suke karatun shari'a kaɗan daga ciki suke sa su suke karatun aikin jarida domin aikin jarida idan ka yi shi a kowane yare kana ƙwarewa da yaren to su kuma dama suna son ƴaƴansu su samu almalaka al-lughawiyya al-qawiyya suna son ƴaƴansu su iya lugar larabci to su da dama waɗanda ke karatu a aikin jarida idan da turanci ne idan da larabci ne idan da hausa ne suna ƙwarewa ne akan wannan yaran don su san yadda za su iya sarrafa magana na haka ga sunan zaria sokoto katsina suna tura ƴaƴayensu amma ba sa tura ayoyin su karatun aqida ba sa tura ayoyin su karatun hadisi in za su tura ayoyin kaji wannan fannin in ba haka ba sai dai su tura su je su yi karatun alqur'ani to ku kuma kuna nan kuna karatun hadisi amma ba kwa baiwa lugha karfi na haka da ka fara magana sai ka je sun ce har Allah yana shirme a cikin lugha to kamata a lugha din a same ka cewa kai ba tsallo bane bandin ne in ba haka ba kantin kwari ne ma kai jama'a kun fahimci wannan da wannan ne za ku gane cewa abul hasan al-ash'ari da ya taso a cikin su saboda yana da waɗannan sifofin to sai ya iya danne su shine ya silence din su a lokacin suka yi shiru wa qad wulida sanata 60 wa 200 an haifi abul hasan al-ash'ari a shekara ta 260 bayan hijira wa tuwfiya sanata 20 wa 300 ya rasu shekara ta 320 daidai Abul Hasan al-Ash'ari ina fata an gane na kaga Abul Hasan al-Ash'ari ya taɓo zamanin salaf a cikin ilimi sannan kuma ya karkare a cikin zamanin khalaf domin waɗanda ake kira malamai kudama wa aswal ya taɓa zamani na kudama ya taɓa zamanin mutaakhiri daga farkon musulunci zuwa shekaru ɗari uku wanda duk ya rayu ya mutu a nan to sai a ce ya rayu zamanin ƙudama to daga shekara ta ɗari uku kuma har zuwa ƙarshen duniya to shine mutu akhir kaga an haife shi a zamanin ƙudama shekara ta ɗari biyu da sittin ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin kaga ya shekara nawa kenan ya shekara sittin cip cip a duniya واختلف في الأطوار التي مر بها أبو الحسن بعد أن تخلى عن مذهب الاعتزال to malaman tarihi sai suke sabani irin gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi da shige fice da ya cikin aƙidoji yaya abin yake wata aƙida yake a kai da ya tashi wacce ya koma daga nan wacce ya koma ga bayanin abul hasan al-ash'ar mun ji cewa ba mu'tazili ne wato dan kala kato ne shin da ya tashi ya shiga mazhabin kullabiyya ne shine wannan ash'ariyancin wanda ya gabarwa da duniya daga baya ko kuwa ya tsayu da kanshi ne shi kanshi bai dangantu zuwa ga su ibnu kullab ba daga baya ya zo ya haɗu da su ibnu kullab ya zo daga baya ya shiga manhaji da manhajin salaf kun ji magana ta farko ko kuwa daga aqidar mu'tazilanci sai ya faɗo zuwa ga aqidar salaf daga aqidar salaf yayi istiqlali da kanshi ne ko kuwa ya koma ya bi su ibnu kullab shine ma ne yake cewa waqtulifa fil atwar allati marra biha abul hasan ba'da an takhalla an madhhab al-i'tizal sai aka yi sabani game da irin matakaiya irin shige da fice da irin jujjuyawar da abul hasan ya samu kanshi bayan ya bar aqidar qalaqatu hal kanat qawran wahidan aw qawrayn shin mataki ɗaya ne ko kuwa mataki biyu ne Allah ya sa kun fahimta shin daga aqidar mu'tazilanci kai tsaye ya faɗo aqidar salaf ko kuwa daga aqidar mu'tazilanci ya faɗo aqidar salaf daga baya ya koma kullabiyanci ko kuwa daga mu'tazilanci ya faɗa kullabiyanci daga kullabiyanci kuma ya faɗa aqidar salaf ku hakuri zan fassara muku me ake nufi da aqidar kullabiyanci insha Allah faqila wasu da cewa suka yi innahu ba'da an tahawwala bayan da ya sauwa daga waccan aqida da yake akai ala taurin wahidin innahu ba'da an tahawwala baqiya ala taurin wahidin cewa wasu suka yi ai bayan da ya bar waccan aqida to kawai da ya juwa juyi ɗaya ya koma kan wata aqida tawassata fihi bainal mu'tazila ha wal mutasabbita ko sai ya ainihin wato shiga tsakatsakin aqidan mu'tazilanci da kuma masu tabbatar da siffa Allah me yake me yake nufi da wannan yanzu ya bar inkarin ya bar inkarin siffofin Allah gaba daya to amma bai dawo kuma yadda da siffofin Allah gaba daya ba don haka ku duba mu'tazilawa suna inkarin siffofin Allah gaba daya salafawa sun yadda da siffofin Allah gaba daya to a cikin wannan magana sai aka ce to shi sai ya fitarwa da kanshi wata aqida a tsakiya shine bi yadda da siffofin duka ba kamar yadda salaf suke sannan bi yi inkarin su duka ba sai ya yadda da wasu sai ya ki yadda da wasu shine abinda malam yake nufi da cewa tawassata fihi bainal mu'tazila wal mutasabbita sai ya zama tsakatsakin masu kayyata siffofi da kore su da kuma waɗanda ke tabbatar da su malam yake cewa ko tamakhaba anhu ma yusamma bil mazhab al ash'ari to anan ne aka tato aka matso abinda ake kira da mazhabin ash'ariyanci yanzu kun ji tarihi wato da ya bar mu'tazilanci da ke kore siffofi duka to sai bai kawo zuwa ga salafiyanci da wanda ke tabbatar da siffofi duka a wannan tsakatsaki shi da kanshi sai ya matso wa kanshi aqidar da a yau aka fi sanin da mazhabin ash'ariyanci wannan aqidar ita ce muka faɗi a dazu ta yadda da siffofi guda bakwai da ƙaryatawa da kuma kin amintuwa da waɗancan siffofi waɗanda ke cewa Allah na da fuska Allah zai zo a ranar alkiyama Allah a sama yake Allah na sauka ƙarshen dare Allah na da hannaye Allah na da kafa Allah na da ido sai ya zama baya iya yadda da waɗannan kun ji tawassut kuma kun ji abin da malam yake nufi da tamahaba ma'ana sai ya tato ya matso yanzu ya fitarwa da kanshi mazhaba ta musamman to kun ji wannan tarihi malam ya ce wa hadha huwa ra'ayi jumhuril asha'ira wannan mafi yawancin malamai na ash'ariyawa ko shine abin da suka yarda da shi duk abin da ka faɗi sabanin wannan ba za su yarda ba sai su gaskiya ne abul hasan ya ban mu'tazilanci amma kuma ba salafi bane a daidai lokacin da kai kuma salafi za ka ce a abul hasan salafi ne sai su ya su ba su yarda ba sab ba hanan saurare ka ba mun sha bugawa da irin su sab ka tashi ga su za mu haɗu da su yan Bahrain yan Jordan yan Misra da ka ce abul hasan al-ash'ari salafi al-aqida sai ce la mun inda maka haza ina ka samu wannan sai ka ce la Muhammad har wani na nuna mishi muqaddima Hamad al-Ansari sai ce Hamad al-Ansari shekukum yace eh wa shekuna to yace eh ايش الفرق بينك وبينه kai ka gaya min ka ce kaza abul hasan na ki yadda ka kawo min magana daga malamin ka kuma ka ce in yadda ko kun fahimta jama'a Hamad al-Ansari shine malamin da ya zauna yayin ibana ta aliki da sharhi da muqaddima wadda hayya ba a samu irin ta ba da haka bishr al-uyun ko bishr al-ayn wani malami ne da yazo zai yi mata aiki dole shi ma muqaddima Hamad al-Ansari kai ya dibo yuzu ba Hamad al-Ansari dattijan arziki ne malamin sunna ne salafi buzu ne mutumin kirki malami ne professor ne a jami'ar Islamiyya bangaren aqida bangaren hadisi ya kware ya bi duniya ya tattaro littattafai da yawa ɗaliban ilimi sun amfana da shi ba shi da ruwa ba ya ɓoye maka alheri zai fito maka da littafi ya ce ka zauna ka kwafe ko ka yi photostat sai sa dorawa ɗaliban ahlus sunna da suka sadu da shi suna alfahari da alheran shi misali salim da yazo zai ta'liqin wani littafi na ainihin aqida sai yake cewa daga wurin malamin Muhammad al-Ansari na samo asalin rubutun hannun rubutun hannun shi ne ma mutumin arziki ne dattijan kirki Allah ya gafarta mishi yau ina jin shekarar shi 12 ko 13 da rasuwa Allah maraukakin sarki ya gafarta mishi to kun ji magana farko dangane da Abul Hasan waqila a wata fadar ko cewa akai innahu marra bi tawraini Abul Hasan al-Ash'ari ko to mataki guda biyu ne ya shude a kansu ba'da tahawulihi min mazhab al-i'tizal bayan da ya sauya daga mazhaba da aqida ta mu'tazilanci to aka ce ba dauri ɗaya bane dauri biyu ne wa ikhtalafa ha'ula'i ala qawlaini to su masu wannan ra'ayin kuma kun ji su wancan ra'ayi na farko kaji abinda suka ce daga mu'tazilanci sai ya tsaya zuwa ga aqida ash'ariyancin shi wanda yake shine ya matso a bar shi da kanshi bai kai zuwa ga salafiyanci ba wannan shine ra'ayin maduwa mazhabi don abin da suke gani aibi ne ma a ce abul hasan al-ash'ari ya zama salafi domin su suna ganin salafi to mujassim ne salafi mushabbih ne yana kamanta Allah da jikin mutane to masu wannan ra'ayin ku da suka ce a Abul Hasan da ya bar mu'tazilanci matakai ya guda biyu ne ya shude gare su su kuma sun kasu kashi biyu kashin farko suka ce alif annal ash'ari yantaqala awwalan ila tariqati bil kullab da farko dai shi Abul Hasan al-Ash'ari ya koma zuwa gabin hanyar ibnu kullab ne ثم تحول في الأخير إلى مذهب السلف sannan daga ƙarshe sai ya juya zuwa ga ainihin aƙidar salaf shi ibnu kullab bambancin shi da ash'ari gashi ka lura gaskiya akwai bambanci don da yawa akwai wadanda ba su kware da ilimin aƙida ba ba sa gane bambanci sai su ce da ash'ari da ibnu kullab ɗaya ne a'a akwai inda suke haduwa wato shi abul hasan al-ash'ari kuji ya ware siffofi guda bakwai ne kawai ya ce su kaɗai yadda da su shi kuma ibn kullab sai ya shimfiɗa wata ƙa'ida wadda ita za ta karɓi waɗannan guda bakwai ɗin kuma akwai yiwuwar ta karɓi duk wata siffa wadda ma ba ita ba amma in ta cika sharaɗinta ƙa'idar ita ce duk wata siffa da ake jin cewa halittu suna da ita wadda ke bayuwa zuwa ga gaba sai ibn kullab ya ce a kore ta ga Allah kaga wannan maganar ko ita abul hasan ya faɗi amma da ya tashi sai ya ce to a ƙarƙashin ta ya samo siffofi guda bakwai su kaɗai wanda da su to ibnu kullab ko a ƙarƙashin wannan ka'ida zai iya ƙarawa dan za a iya samun wata siffar wadda ba ta cewa kunne ido kafa ita ma tana siffanta wata siffa ce daga cikin sunan Allah to ibnu kullab zai iya yadda da ita yayin da wancan ya yarda da Allah sami'un basir ne don haka Allah yana da as-sam'u yana da al-basir to amma aka ce Allah al-muhaimin ne Allah mai amintarwa ne to Allah yana da siffa ta aminci kenan Abul Hasan zai ce a Ibn Kullab zai ce eh sai ka natsu da kyau ba haka ba za ka iya bambancewa ba kun fahimta jama'a amma dukkansu sun haɗu akan cewa ba za a siffanta Allah da wata siffa wadda take bayuwa zuwa ga gaba ko motsi daga wuri zuwa wuri ba Allah sa kun fahimta kai downloading sai ka je gida ka yi uploading ka fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka to shin yanzu da ku ji tambayar daga aqidar mu'tazilanci ash'ari ya koma zuwa ga kullabuwanci sannan ya komo zuwa ga tashi aqidar ko kuwa daga mu'tazilanci ya koma zuwa ga ash'ariyanci sannan ya koma zuwa ga kullabiyanci duk waɗannan suna nan a duniya shi yasa muka je aikin hajji yawo muke muna neman su muna ganin su akwai sufofin da muke ganewa ka zungure shi da magana ka fara magana shikenan sai ka dan zunguro wani abu sai ka ji yayi musu to shikenan an fara magana kenan wani sai a kwana biyar kullum a ce a haɗu nan bayan sallah azhar za a yi ta bugawa ku tashi ku zo ku ci abinci tare ku yi komai a baya kuma ana magana hawan lokaci ya dafa ka yi ne maka ra'ayi ce salafi kai kuma sai ka ce mishi ash'ari ko ka ce mishi kullabi sai ka ji wani ya ce eh na'am eh ya karba yadda kamar yadda ba ka kyama ce man salafi haka shi kuma bai kyama ce mishi ashari haka ake yi jama'a in kai dalibin ilimi ne kar ka dauki gaba dole ka ganshi da sifar yan bid'a ka murtake fuska in shi'a ne suke yin haka da khawarij amma salafi yana sakin jikin shi ne shi yasa ba ka zama kana da command game da tarihin mutane saboda ba ka karanta bane kai ka je ka ga irin su ka yi magana da su ka ji daga bakin su to amma in ka dauka cewa duk wanda bai da aqidar ka ba za ka kalle shi babba in ka kalle ka ma Allah ya isa baka ya to kaga kai matsala jama'a kai matsala duk sai an gyara tarbiyar mu jama'a shine sai malam yake cewa anna al-ash'ari yantaqala awwalan ila tariqati ibn kullab masu wannan magana suka ce da farko abul hasan al-ash'ari ya tashi ne daga mu'tazilanci zuwa ga hanyar ibn kullab ثم تحول في الأخير إلى إلى مذهب السلف sannan daga ƙarshe sai ya juwa ya tafi zuwa ga mazhabin salaf me ma'anar masu wannan maganar kenan abul hasan bai da wata aqida tashi daga mu'tazilanci zuwa ga kullabuwanci zuwa ga salafiyanci yanzu kenan ba a ƙarƙashin wannan tarihin babu wata aqida wadda take tashi ce ta musamman to ba'u annal ash'ari yantaqala awwalan ila manhaj salaf wai suka ce tashin farko da ya bar mu'tazilanci ya koma zuwa ga mazhabin malaman salaf ne summa tahawwala ila tawassuq sannan sai kuma ya koma ya kirkiro wa kanshi hanya tsakatsaki baina salafi wal mu'tazila tsakanin salafiyanci da mu'tazilanci yanzu a karkashin wannan magana kuma tarihin ya nuna kenan kaf babu ne babu kulla buwanci bai haɗu da kulla baya ba to ga karatu ya karatu za a ɗauko ibnu taimiyya ya warware mana wannan al'amari amma kuma sai lokaci ya taho na haka bari in ɗan fara ɗanɗana mana inda lokaci ya tike sai mu tsaya cik ya kulu shekul islam ibn taimiyya ya ce abul hasan al-ashari lamma raja an mazhabul mu'tazila salaka tariqata ibn kullab gaskiyar lamari ash'ari a lokacin da ya bar aqida ta mu'tazilanci sai ya bi hanyar sa ibn kullab wa mala ila ahli sunnati wal hadith ya karkata yana bin malaman ahli sunna da malaman hadisi wantasaba ila al-imam ahmad ya ainihin danganta zuwa ga ainihin al-Imam Ahmad dan Hanbali kama zakara zalika fi kutubihi kulliha kamar yadda a cikin tafan shi kar ya faɗa haka mun zo karatu na gaba zan zo da wasu daga cikin tafan za ku ji inda da kanshi yake faɗi har ma in ya miƙe akan mimbar yana cewa wanda ya san ni to ni din ne ba kuskure yayi ba wanda bai san mu ba ni ne Abul Hasan Ali dan Isma'il al-Ash'ari wanda ba aka san ni akan kaza to yanzu na bawo kan aqidar Imam Ahmad dan Hanbali Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa Allahu akbar kun ji abin da yake fadi yake cewa kal ibana kamar littafin al ibana wal mujaz da littafin al mujaz wal maqalat da littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilaf al musallin wa ghayriha da wadansu kafan wa qala fi mawdi'in akhar aw wurin daban kuma ibn taymiya cewa yayi wal ash'ari wa amsaluhu imam al ash'ari da shi da makamantan shi fi barzakhin bayna as-salaf wal jahmiyya ya kasance a rayuwar barzahu ce kun san rayuwar barzahu Allah yana cewa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun idan ka mutu daga nan duniya ba lahira kake tafiya ba tukuna barzahu kake tafiya ko ibn taymiya shine sai ya aro wannan kalma yace to rayuwa ce yake ciki ta tsaka tsaki tsakanin salaf